الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 24 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da 14 ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna na al-allamati al-muhaddith abi abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi wannan littafi kamar yadda muka gaya wa jama'ar musulmi cewa kadai za mu karanta shimfiɗar wannan littafi ne wadda take ɗauke da ƙa'idoji na ilimin usulul fiqh da ƙa'idoji na ilimin mustalahul hadith da ƙa'idoji na alƙawa'idul fiqhiyya al'amma to waɗannan ƙa'idojin ganin muhimmancin su kadai yasa za mu karanta ainihin su su shiga cikin kasar in ba haka ba shi littafin tamamul minna kamar yadda muka faɗi mune muna bin ta'alikan da shi malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake a karatun fiqh sunna da muke a wacce makaranta ta mu ta Darul Hadith to amma saboda ganin muhimmancin waɗannan ka'idoji waɗanda kamar yadda ba da dadewa ba za ka ji malam ya faɗa da kanshi ka'idoji ne waɗanda bai kamata a ce malami ko ɗalibin ilimi bai san su ba ka'idoji ne waɗanda bai kamata a ce ɗalibi ko malamin ilimi bai lazimce su ba to da wannan ne sai muka ga kuma abin takaici abin kunya abin ban mamaki mafi yawancin ka'idojin irin waɗannan ka'idoji ne waɗanda da dama ba a ma san su ba a ƙasar nan tamu balle a aiki da su kuma su ne ka'idojin da ake aiki da su a cikin duniyar ilimi to shi yasa gaskiya saboda Allah sai muka fara karatun ainihin wannan littafi a inda malam yake cewa wannan ita ce shimfiɗar shi ta biyu da yake yi wa wannan littafi na tamamul minna to karatu dai taho karatu har malam ya ce abin da ya kai shi ga wannan aiki shine samuwar wasu hadisai waɗanda ba su inganta ba a cikin wannan littafi da wasu hadisai waɗanda sun inganta amma malam mai fiƙihu sunna sai ya fitar da su ba yadda ya kamata ba hadisi na cikin abu dauda sai mai fiƙihu sunna ya ce na cikin muslim hadisin ya inganta sai mai fiƙihu sunna sai ya fara da cewa ruwiya a halin kuma malaman hadisi sun ce ta'adi ne hadisin da ya inganta ka ce ruwaya ko kila ko hukiya kamar yadda yake mugun ta'adi ne hadisi bai inganta ba kuma ka ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yiwa ka ce a'a to wai kuma yaya ake so ne ka je ka koya mana shine zaman lafiyanka yanzu da baka iya aikin likitanci ba duk da babanka yana da gwaiwa ya ka iya da shi ba daukan shi kake kake kai asibiti a je a fede shi ba a ga tsirecin babanka haka wannan harkar ma in baka iya baka je ka koya in ba haka baka bar waɗanda suka iya su yi magana a kai sai ka ga bala'i ya rabu Allah ya shiryar da mu to dai tafiya ta tafiya sai malam ya ce haza wannan kenan wala'alli la ufshi sirran idza zakartu ma ya'ati yace Allah ya sa ba zan tona asiri ba in na faɗi waɗannan maganganu masu zuwa Allah ya sa ba zan yi fallasa ba to dai fallasa za in dai kaji haka ko da hausa ne kaji an ce to Allah dai ya sa kaza dai ba kaza ba to dai abin dai da ake tsoron shi zai biyo baya fallasa ce dai da tonan asirin zai biyo baya amma sai malam ya ce Allah ya sa ba zan yi tonan asiri ba in na faɗi waɗannan maganganu masu zuwa ga su laqad kana ahadu ikhwanina aljami'iyyin iqtira iqtaraha alayya an ursila ila shaykhi as-sayyid sabiq تعاون معه على الخير والعلم وتحري وتحري الحقائق مقدمة كتابي هذا yace haƙiƙa an samu ɗaya daga cikin 'yan uwanmu waɗanda suke a jami'o'i wato daga cikin malaman jami'o'i lecturer ne ko ma'aikaci a jami'a ko ɗalibi ne a jami'a an samu wani daga cikin irin wannan 'yan uwa ya roƙe ni arzikin cewa wannan shimfiɗar littafi nawa da newa ainihin tamamul minna wadda ke dauke da ka'idoji na ilimin hadisi da qawaidul fiqhiyya da ilimin usulul fiqh in tattara su in aikawa da ash-shaykh Sayyid Sabiq mai littafin fiqh sunna ba dan komai ba don mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi mu haɗa ƙarfi na ainihin ilimi domin taimakawa juna a wajen aikin alkhairi da hidimar ilimi da kuma neman gaskiya da kuma tabbatar da ita gaskiya ɗin. to sai wannan dan uwa ne min aika da muqaddimata kitabi hadha shimfiɗa wannan littafi na wani tamamul minna ma aljuz'il awwal tare da juz'in farko wanda juz'in farko na fiqh sunna da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ke magana shine juz'in farko daga cikin kananan juz'ai guda tara na fiqh sunna domin fiqh sunna yana da juz'ai guda tara yan mutsi mutsi ake buga su a da to su ne waɗannan juz'ai sai aka dawo aka harhaɗe su uku uku uku uku sai suka zama mujalladi uku wanda kai kake gani to wannan juz'i na farko yana ɗauke da gyare-gyaren da malam muhammad nasiruddin albani ya a aikace ma'ana muhammad nasiruddin albani saboda ƙwarewa a cikin ilimi in aka nemi da ya gyara littafi galibin abin da yake sai ya samu wannan bugun littafin sai ya ɗauki fensiri ko biro sai ya duk aikin da zai yi a ciki in ya soko shi da kanshi ya zauna kuma ya ware ya haɗa aikin da ya da asalin littafin gaba ɗaya ko kuma ya miƙa muku ku kuma ku je ku ware aikin shi ku buga gaba ɗaya to shine gyare-gyaren da yawa fiqh sunna to yayi ne roughly haka a aikace ya tsaya yayi su a jikin juz'in farko dan karami haka na fiqh sunna to sai shi wannan dan uwa sai ya ce daga cikin juz'an nan waɗanda malam ya riga ya gyara ya hada da juzi'in farko da mukaddimar littafin a aika da sayyid sabiq a lokacin sayyid sabiq yana ainihin kasan masar sai ce wahuma bi khatti yadi waɗannan ayyuka guda biyu da mukaddimar tamamul minna da gyare-gyaren da ne wa juzi'in farko suna ɗauke da rubutun hannuna ne wa qabla tabi'i kuma kafin a buga aka ce a aika mishi domin kai ya ga kawai a kasuwa ana cin gyaran shi ma'ana sai dai ainihin a aika mishi gashi har gida fastajabtu liqtirahihi sai na amsa wa bukatar wannan dan uwa akan cewa wannan magana daidai ce wa arsaltuhuma ma'ahu ilaihi sai na ainihin hada da juz'in farko da muqaddima din ta ainihin tamamul minna sai na aika sayyid sabiq fa baqiya ladaihi akthara min sanatin sai suka zauna a wurin shi ma'ana na basu a wurin shi har fiye da shekara guda ثم عاد إلي بواسطة أحد إخواننا المقيمين في القاهرة aljuzu almazkur dunal muqaddima sai shi sayyidi sabit sai ya aiko da juz'in can da aka ambata juz'in farko bai hado da muqaddimar ba wannan aiken ya yi shi ne ta hanyar wasu daga cikin 'yan uwanmu musulmi waɗanda ainihin wato ke zaune a alkahira a can garin da sayyidi sabit yake kenan a ƙasar masar a wancan lokacin وقد كنت استنسخت نسخة منها احتياطا والحمد لله تعالى سي مالا محمد ناصر الدين الألباني يتي تو أما دا ما كافن أيكا ودا سيد سابق وانا كوفي مقدمة سيد نسايا أنا كوفي تتكونا دلا دلا domin in samu natsuwar zuci ya ce godiya ta tabbata ga Allah ma'ana kafin ya aika da saidi sabi sai da ya kwafe mukaddimar sai zan ya aika mai da kwafi guda shi kuma ya rike kwafi guda sai ce ihtiyatan dan in samu kwanciyar hankali da natsuwar zuciya yadda koda ta gurin shi ta bata to kun ga akwai kwafi a guri na haka ake yin ka'idar ilimi kar kasar ne kake da shi na video ko na audio ko kana da littafi sai ka ɗauki master kwafi din ko asalin nuska din sai kuma ka ba da ita to in aka je ta bata ba shi kenan dai an yi asara shi yasa ku rinka yin ayyuka a tsanaki haka manyan malamai suke duk yadda ka zo gurinsu da bukata alagafata mala sai ce ka tsaya ka ji ka saurara ka natsu har a kwafe ko a yi maka photostat in ka ce kai gaggawa kake sai ce to sai ka dawo ba za a baka ba Allah ya ji kan hafizul islam al-imamu shu'ba abul bastam wani ya zo gurin shi ya ce akarmakallahu sauri nake zan yi tafiya nake gaggawa da Allah imar maza ka biya min hadisi sai ya ce ba zan koya maka ba a to malam kuma za ku koya ilimi ne sai ya ce ka je ka ba da labari duk duniya cewa shu'uba ya ki karantar da kai karatu ya ce wannan karatu da ka gani haka muka shiga loko da lungu da ko'ina muka je muka natsu aka koya mana sai kai ka zo kana gaggawa kana a gurguje a gurguje za ka yi tafiya me yasa kafin ka yi tafiyan nan da kwana ɗaya ko da kwana biyu ko da wata guda baka zo an biya maka hadisin ba da yana da muhimmanci amma sai yanzu da ka haɗa jakakka da komai sai ka ce ai marmaza a biya maka wanda shi al'imamu shu'uba ibn al-hajjaj hadisi kwaya ɗaya ya ji na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san ya inganta ko bai inganta ba shine hadisin da annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallama idan ka ida alwala ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za a bude maka kofofi takwas na aljanna ka shiga ta wadda ka so wannan hadisin ya ji sai ya tambayi malamin ala gafarta malam wannan hadisin a wurin malam wani din nan a wurin shi kaji sai ya ce a'a ni ma a wurin wani na ji hadisi sai ce yanzu ina zan samu wani sai aka ce to yanzu dai daga kufa sai dai kuma ka buga sai ka tafi ainihin wato cikin iraki kenan kama a ce misali daga sokoto to abin da za a yi to tafi kaduna sai ya gangaro ya tafi iraki yana zuwa sai aka ce ayya ya wuce ya tafi ainihin ƙasar sham ƙasar syria sai shu'uba sai ya kintsa yana kintsawa ya tafi ya tafi yana zuwa can sai aka ce ayya yana can madina ya fara biyawa wajen masallacin annabi zai yi ziyara sannan kuma ya tafi makka ya aikin hajji shu'uba ya ce sai na kulla jakata na ga aiki bai karewa maza ba ku duba daga ainihin kufa zuwa iraki daga nan zuwa sham daga nan zuwa madina yana zuwa sai ainihin ya samu wannan malamin ya ce na isa gurin shi mutsu-mutsu kaina da dauɗa rigata da wahalhalu da gajiya ina zama gaban shi sai na ce hadisul wudu'i kaji manyan mahaddata da hadisan alwala guda dubu nawa ne amma daga cewa hadisul wudu'i har shi malamin ya gane wanne ake nufi sai ya ce a haka da warin baki kanka mutsu-mutsu rigarka da dauda kana wari in biya maka hadisin annabi ya ce sai ka je ka ainihin yi wanka tukuna ya ce nan da nan na shiga ne wanka na taje gemona na taje kaina na canza tufafi na sa turare na zo na zauna na ce hadisul wudu hadisin alwala algafata malam sai ya ce sami itahu kai da kanka ka ji daga wurin wannan malami sai ya ce a'a sai ce daga ina sai ce ai daga shaharu dan haushab daga shaharu dan haushab sai ce a uzu billahi ya ce Allah ya bamu ladan wahala shikenan hadisi ya tashi aiki shaharu dan haushab ishtahara bi dha'af ya shahara da rauni a wurin malaman hadisi shi ya rawaito hadisin aqama Allahu wa adamaha bai inganta ba ma'ana shi kenan yanzu ka duba irin wannan wahala da ya kamar a ce yanzu daga sokoto zuwa kaduna daga kaduna zuwa abuja daga abuja zuwa maiduguri daga nan sai a ce fatakwal jama'a mun gane wannan da kyau ko ba ana ce maka hadisin nan bai inganta ba ne amma ana ce maka shi shu'uba ya same shi ne ta wannan hanyar wadda bata inganta ba in ba haka ba hadisin sahihi ne yana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya ida alwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za a bude mishi kofofi takwas na aljanna ya shiga ta wadda ya so wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim yana cikin musnad al-imam ahmad riwayat tirmidhi ingantacciyar riwaya tana karawa ma da cewa allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al mutatahhirina riwaya ce sahihiya tana cikin ainihin sunan tirmidhi amma ana gaya maka ga wata hanya da wani malami ya same ta fiye da shekara dubu ɗaya ka duba inda ta wahalar da shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to yanzu irin wannan mutumin ku duba yadda ya koyi karatu wai kai yau sai ka naɗo gana masgo ɗinka za ka tafi gana ne ko za ka tafi ina ne wai algafata malam aimar maza a biya min sai ya ce ba za a biya maka ba jama'a mun gane wannan bayanin da nake mana ko to shine sai malam ya ce to dama Allah ya sa na riga na kwafe wannan ainihin muqaddima kafin aika mishi godiya ta tabbata ga Allah madaukaki raja aljuz'a ila ilayya duna an ya'tiyani min fadilati shaykh shay'un yunabbi'uni an ra'ayi fihi wa fil muqaddima sai shi sayidu sabi ya dawo min da wannan juz'i na fiqh sunna wanda ne gyare-gyare a jiki juz'in farko kenan ba tare da wani ainihin labari ya zo min daga wannan hamshakin malami ba wanda wannan labari zai faɗakar da ni ko ya bani bayani dangane da menene ra'ayin mai fiƙihu sunna game da gyare-gyaren da ne wa littafin shi menene kuma ra'ayin shi game da muƙaddimar da ne kar ku rinka fahimta abubuwan an aikawa da mai fiƙihu sunna abu biyu abu na farko shine mukaddiman nan da za mu karanta wadda ke dauke da ka'idoji akan gyare-gyare na ilimin mustalawal hadith da usulul fiqhi da alqawaidul fiqhiyya al'amma za mu zo sai mun fara karatun mukaddimar za mu bambance maka me ake nufi da mustalawal hadith me usulul fiqhi menene alqawaidul fiqhiyya abubuwa ne waɗanda sun so su kama da juna musamman usulul fiqhi da alqawaidul fiqhiyya to insha Allah in muka zo za mu bambance to wannan muqaddima sai aka aiko mishi da ita sannan kuma ga juz'in farko na fiqh sunna da aka yi mai gyare-gyare to sai mai fiqh sunna ya komo da Allamatul Albani wannan ainihin ta'aliqat da aka dan gyaggyara na juz'in farko na fiqh sunna amma bai aiko da muqaddimar ba sannan bai haɗo tare da wata wasiƙa ko wani jawabi wanda zai faɗi matsayin shi game da muƙaddima ba shin ya amince da abin da ke ciki ya amince da gyare-gyaren da ya fara ganin an yi mishi walidhalika badartu ila tabi'ihima malam muhammad nasiruddin al-albani ya ce to sai neman maza ni kuma na ainihin buga wannan ainihin muƙaddima ainihin tare da shi fiqh sunna din amma ma'al juz'i thani tare da juz'i na biyu domin juz'in farko yana gurin shi shi wannan albani bai riga ya kwafe ba domin juz'in farkon fiqh sunna ne wanda ke buge dan karami wanda aka buga ya gyare gyare a jiki kun ga bai riga ya kwafe ba to sai ainihin wato ya zan an aiko mishi tare da juz'i na biyu tare wato an dawo mishi da juz'in farko tare da ainihin wato wannan ba tare da wani bayani ba shi malam sai ya ce sai marmaza ya buga wannan muqaddima da juzi'in farko ma'al juzi'in sani tare da juzi'i na biyu tun da dama yana wurin shi fi awwali fursatin ya ce a halin farko da na samu dama ta farko da na samu sana hatli wadda ta sauƙaƙa gare ni yau mai izin a wannan lokacin bugawan ma ba a inji aka je aka buga ba ba a printing press ba ba a maɗaba'a ba amma alal alatil katiba da typewriter aka je aka buga kun san akwai typewriter keken rubutu na larabci to sai aka je aka buga lokacin ma ba a fara magana kwamfuta ba summa sahiba sannan kuma sai daga baya na zo na saka a cikin as-sahiba da sinun ba as-sahiba kawa ba as-sahiba ita ce stencil kayan buga ainihin takaddu na maɗaba'a bayan da aka buga da keken rubutu sai kuma na je aka sa a stencil wanda za ainihin a buga waƙad ta bayyana lifi muƙabalati ba'adal masaili ba'adal masaili fi taba'atil qadima allati wada'tu alaiha tamamal minna malam muhammad nasiruddin al-albani sai ya ce وقد تبين لي من مقابلتي بعض المسائل في في الطبعة القديمة يتي حقيقة da na ɗauko ainihin bugu na farko na fiƙihus sunna na haɗa ainihin wato tare da wasu matsaloli da ke cikin wannan bugu tsohon bugu na fiƙihus sunna bugun tsohon bugun fiƙihus sunna wanda ne gyare-gyare a kai da na ɗauko na gwada da ainihin wato bi ba'd taba'atil jadida da sabon bugu na fiƙihus sunna wa bi khasatin minha taba'ati daril kitabil arabi musamman sabon bugun da aka yi a daru wato a darul kitabil arabi wanda nan ne suka fara buga fiqh sunna a cikin mujalladai uku yace to sai na ɗauko tsohon bugu na fiqh sunna wanda ne gyare gyare da shi da kuma sabon bugu zatil mujalladati salasa wanda ke da mujalladai uku da na gwada su sai na ga anna shaykh lam yastafid min kitabi hadha shay'an yuzkar ba wani abin kirki da mai fiqh sunna ya amfanu daga ainihin wato littafin nan na tamamul minna ku duba da malam ya ɗauko tsohon bugun da ya gyare-gyare wanda ya aika wa sai sabik da sabon bugun da mai fiƙihu sunna ya sa aka buga ai kun ga in ya karbi gyare-gyaren za a gani a sabon bugu ko don kusan yadda muhammad nasiru dinar albani yake aiki duk da ya tsufa amma zagewa ike Allah ya yi mishi karsashin jiki sai ya ɗauko wancan tsohon bugu wanda yake wajen shekaru hamsin da sabon bugu sai ya gwada ya gani yaya shin akwai bambanci wanda zai nuna mai fiƙin suna ya fa'idantu daga abin da ne mishi gyare-gyare a kai ya ce sai na gane cewa ba wani abin kirki wanda za a ambata ba wai babu ba akwai amma abin bai kai ya kawo ba la farqa fi zalika baina ma kuntu arsaltuhu ilaihi sai ya zan babu bambanci tsakanin gyare-gyaren da na riga na aika mishi aw ma tubi'a minhu ba'adu ma'ahu da kuma ainihin ko kuma da abin da aka buga bayan gyare-gyaren tare da gyare-gyaren da wanda aka buga tare da gyare-gyaren da wanda yake na dacan sai ya zama babu wani ainihin bambanci sai ce faqad la haztu domin kuwa na lura أن الأخطاء الحديثية والفقهية kurakuran nan na hadisai da na fiƙihu ɗin nan bakiyat kama hiya suna nan kamar yadda suke duna ayyita adilin ba tare da wani gyara ba au taghyirin ba tare da canji ba Allahumma illa fi ba'd al-masail al-mahduda jiddan sai dai akan wasu 'yan matsaloli kaɗan kwarai da gaske fala adri yace to ban san me yasa ba a zalika li adami tafarrughihi li qira'ati zalika shin me yasa mai fiqh sunna bai amfana daga tamamul minna dina ba wanda kafin kowa ya sani a duniya shi aka fara aikawa kafin a buga shin bai samu lokaci ba ne wanda zai biya karanta gyare-gyaren da na yi am li adami qana'atihi bima fihi min an-naqd al-ilmi al-khalis ko kuwa bai gamsu ba ne da gyare-gyaren da na mishi waɗanda gyare-gyare ne na tsantsar ilimi wanne ne cikin ɗayan biyun bai samu lokaci ba ne ya karanta ko ko ya karanta bai gamsu ba ne wala allal aqraba al-awwal malam muhammad nasiruddin al-albani ya ce mai yiwuwa dai magana farko ita ce za ta fi kusancin daidai ita ce me cewa wannan malami bai samu lokaci ba ne da ya karanta fa inna fi kitabi min alqawaid allati yajibu ala kulli alimin iltizamuha yace domin a cikin wannan littafin na wata mamul minna akwai ka'idoji na ilimi waɗanda suka wajaba ga duk wani malami ya lazimce su wa min almasail wal ahadith ma la yajuzu lil alimi an yamurra biha duna an yuhaddida mawqifahu minha akwai kuma matsaloli na fiqhu a cikin wannan littafi akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba zai yiwu ba ga malami ya wuce su ba tare da ya bayyana matsayin shi game da su ba babu shakka in dai malami ya karanta tamamul minna ina gaya muku sai an san matsayin shi a ciki ko dai naqadan auta aidan ko ya zan yana cin gyaran matsalolin nan ko hadisan ko kuma yana karfafa su tadhifan au tashihan ko ya zan yana mai raunana matsalolin ko hadisan ko kuma yana mai inganta su su hadisan ko matsalolin fi ma lauwa kafa alaiha matukar dai ya sadu da su matukar ya karanta kama sayaral qurra'u min zalikal kathira kamar yadda masu karatu za su ga da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwan da nake faɗi wal kathiru jiddan akwai matsaloli da dama waɗanda ke cikin wannan littafin babu yadda za a yi a matsayinka na malami ka karanta wallahi ni ina ƙara da rantsuwa ma sai ka bayyana matsayinka a ciki domin misali kai yanzu nan kana cewa risala ta ce za a yi zakka ga abu talatin da kaza sai malam muhammad nasiru dinal albani ya ce duk a aje waɗannan maganganun duka zakka annabi ya ce za a yi ne ga alkama da sha'ir wato aburo ga hatsi kawai don haka ba zakka ga dawa ko gero ko shinkafa ko masara tumatiri da tattasai ma ba a fara magana su ba tukuna sannan ga abin da ya shafi kayan lambu fa babu zakka sai ga dabino da ainihin inabi to sai ka ga yanzu wannan matsalar tukuna abun farko abu biyu ne na daidai shine hadisin tukuna sai ka bayyana matsayinka matuƙar ka karanta ko dai ka ce ya inganta ko ka ce bai inganta ba to sannan fahimtar ko hukuncin da malam ya fitar daga ciki shine cewa waɗannan abubuwan kaɗai za a yi wa zakka bayan su babu wani abu wanda yake fitowa daga bayan ƙasa da za a yi wa zakka kaga yanzu dole sai an samu nakadan auta ayidan ko kana cin gyaran shi ko kana karfafa shi tadhifan aw tashihan sai kana mai da'afawa raunanawa ko ingantawa fi ma law waqafta alaiha matukar dai ka karanta ba haka bane to in aka ce babban malami hamshaki irin saidu sabiq an aika mai da mukaddiman nan bai ce komai ba sai malam albani ya ce mi mai kyakkyawan zato lallai bai samu dama karanta ba ne dan in dai ya karanta sai ya samu ta cewa akai ko kun gane wannan jama'a za ka zo babin magana azumi ka ji an ce maka mutumin da ainihin ya ci ko ya sha da gangan da rana tsaka da azumi ya aikata laifi amma babu ramuwa babu kafara da azumi rana tsaka sha biyu rana ko karfe ɗaya ko karfe biyu ka samu tuwo ko shinkafa ka ci ka ƙoshi ka sha ruwa ka sha fanta ka sha mirinda sai malam ya ce ka yi zunubi ba ramuwa ba kafara yanzu wannan matsala zai yiwu ka wuce a kanta ya kai ba malikin malikiya baka samu ta cewa akai ba to balle malami irin wannan wanda yake ya sha karatu ya ƙoshi irin sai da sabit malam yana kawo dalilan da yake son ya kare mai fiƙihu sunna ne me yasa da ya karanta abubuwan da ke muƙaddiman nan da gyare-gyaren da ke cikin juzu'in farko me yasa bai aiko da ra'ayin shi akai ya yadda ko bai yadda ba ya ce ko dai ya zama bai gamsu ba ko kuma ya zama bai samu karanta ba sai malam ya ce ina ganin bai samu karanta ba ne ko kun fahimta jama'a aha sai malam ya ce walakin yahulu baini wa bainal jazmi bi hadha al-ihtimali ya ce sai dai kuma abin da ke sha makance ni tsakanina da wancan irin tunanin wannan tunanin da na ɗauka na cewa ina ga bai samu damar karantawa ba ne abin da zai sa kuma in in nemi shakka game da wannan fassarar da ne mishi annani ra'aituhu qad istafada min naqdi iyahu fi iddati mawadi'a kuma duk da haka ai na ga ya fa'idantu da gyare-gyare na da ne mishi a wurare da dama to wannan kuma ke sa ko na kai dole in komo cewa anya ina ganin malamin nan ya karanta tun daga wasu gyare-gyaren da na yi babu shakka ya amfanu to inda bai karanta ba fa da ba za a samu waɗannan ba to don haka sai nake ganin anya bai samu dama karanta waccan ba a tura wancan tunanin ina ganin ya samu karanta saboda na ga ya fa'idantu daga gyare-gyare nabbahatu ala ba'dha ta'alikan ala safhati yace na yi faɗakarwa ga ainihin wato wasu daga cikin waɗannan ainihin wato matsaloli ga shafuffukansu arrabi'a wal arba'ina wasaniya was sittina warrabi'a ba'dal mi'a wasabi'a was salasina ba'dal mi'a wal khamisa wal arba'ina ba'dal mi'a yace shafi na 44 da shafi na 62 da shafi na 104 da shafi na 137 da shafi na 135 waɗannan da 45 waɗannan matsalolin a ƙarƙashin waɗannan shafuffukan na tamamul minna in ka je ka karanta tamamul minna in ka koma ka nemi inda suke a fiƙihu sunna za ka ga cewa sai da sabig ya fa'idantu daga gare su ashe wannan ke nuna ya karanta tamamul minna ɗin sai ce wa min zalika ga misali malam muhammad nasiru dinar albani inda ya faskara kenan har ya mutu har ya mutu to wani, wani zikiri da masu kadiriya suke wasi da abdulkadiri wai ya tsera sa'a ba su cin masa ba ya tsera sa'a ba su cin masa ba duk mutumin da aka ce ya kada sa'o'in shi ai shi kenan matsala ta kare sa'o'in shi dai har muhammad nasiru dinar albani ya kwanta ya mutu ba wanda ya iya cin dunduniyar shi saboda yana gama magana sai ya ce duba littafi kaza juz'i kaza shafi kaza wane da wane da wane da wane ya faɗi kaza duba kaza duba kaza abin da yake faruwa su sauran malaman duniya suna ɗabo suna ɗibowa ne daga matbu'at daga abin da inji ya buga kadai shi ko bainal matbu'ati wal makhtutat kwana yake cikin littafi saboda karatu har sai da ya kai ana ce mishi kutubi kutubi ba littafi wai su suna faɗa mishi haka suna ganin zagi ne sai ce to me aibu wani a hotel yake kwana albani na kwana a library cikin littafi yana karatu to me aibu aha wasu zuwa suke sai littattafan da inji ya buga kawai shi ko zuwa yake ya je ya koyi karatun makhtutat ka san sai ka zauna an koya maka yadda ake karatun makhtutat littattafan da aka rubuta su rubutu irin na malaman da wanda yake ta a yanzu da wahala ka samu mai irin wannan rubutun to irin waɗannan sai ya je ya zauna ya zage ya je ya dubo littafin da ba a fara tunanin za a buga shi ba wajen shekara 1200 da rubuta shi kai sai wanda inji ya buga to shi ko sai ya je ya zauna dubi irinsu irin waɗannan yanzu wannan makhtuti ne na al'adabul mufrad yanzu wannan in ba zagewa kai ba malam kai duk zagewa kama baka iya karanta domin makhtutat koya maka karatun shi ake in ba koya maka karatun ba misali yanzu ibnu taymiya baya digo ga duk rubutun da yake amma sai kaga muhammad nasiruddin al-albani ya je ya zauna ya kwafo sai ya ce wa min khatti shaykhil islam ibnu taymiya naqaltu yace daga rubutun hannun ibnu taimiya na kwafo ibnu taimiya baya ɗigo baya aya baya wakafi baya duk wani abu da ka sani in ya ja kawai shi ya san abin da ya rubuta sai wanda ya iya karatun shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko zama kake a koya maka aikin nan duk abin da baka iya ba zuwa za ka yi a koya maka dan ka ce da ka wallahi littafi bai koyar da karatu littafi yana da karatu ne a ciki malami ne ke koyar da karatun da ke cikin littafi in ba haka ba sai a ce maka je kaka siyo littafi kaza sai an siyo kuma sai kaga ana ta koya maka abubuwa littafin ka ne amma sai an koya maka Allah ya shiryar da mu to saboda haka sai ya ce wa min zalika mawqifuhu ga misali na daga cikin matsalolin da na gane mai fiqh sunna ya fa'idantu da su shine matsayin shi fil mas'alati fi mas'alatil wudu'i min luhumil ibli mawqifuhu min mas'alatil wudu'i min luhumil ibli yace matsayin mai fiqh sunna game da matsalar alwala ga wanda ya ci naman raƙumi shin wanda ya ci naman raƙumi alwala shi ta karye ko bata karye ba sai yace fa innahu fi taba'ati allati wada'atu ta'alika alaiha kana kad aurada ala tarjihil imamin nawawi wujubal wudu'i minha yace domin kuwa a bugun fiqhu sunna wanda ne dauka ne gyare-gyare a jikin shi mai fiqhu sunna ya koro matsalar cin naman raƙumi da matsalar alwala game da ita sai ya ɗauko tarjihin da al'imamin nawawi yayi al'imamin nawawi ya karkatu akan cewa wajibi ne ga duk wanda ya ci naman raƙumi ya sake ainihin alwala haka al'imamin nawawi ya faɗi to sai mai fiƙin sunna sai ya kawo wannan maganar da ya kawo wannan magana kuma sai ya kawo ishkalan sai ya koro kuma wani rikici yusrifu du'afa al-ilmi wanda zai karkatar da masu raunin ilimi wa muqallidatil mazahib da kuma wa muqallidatil mazahib da masu makalewa mazhabobi sai da mai fiƙin sunna ya kawo nawawi ya ce wajibi ne ga duk wanda ya ci naman raƙumi to yayi alwala wannan magana ita ce ingantacciya saboda hadisin bara'u da hadisin jabiru cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda da ya ci naman raƙumi ya sake alwala to da mai fikin sunna ya kawo wannan maganar kamar ya batta a nan sai kuma ya kawo wata matsala wadda ta rikitar da waɗanda ke da raunin ilimi wadda za ta rikitar da waɗanda dama suna bin mazhaba an al'amali bil hadith wanda wannan rikicin da mai fiƙi sunna ya kawo zai kuma hana mai raunin ilimi aiki da hadisin wanda ya makale wa mazhaba sai ya ce aha to mu ma mun samu makala fa aqaba ala nawawi bi qawlihi sai ya ci gyaran nawawi da cewa illa annahu yuqal to mun ji cewa annabi ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala to sai dai kuma abin cewa shine yanzu mai fiƙin sunna ne ke magana كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين يا يا أكيتو حديث جابر دا براء يبوي دا خلفاء الراشدون أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي waɗannan halifofi shiryayyu masu shiryawa ya aka yi ba su san wannan hadisin ba to yanzu kun ga ga wanda yake mai raunin ilimi da wanda yake mai takalidanci da mazhaba sai ya ce aha ya za a ce abubakar da umar da usman da aliyu waɗannan guda hudu ba su san annabi ya ce wajibi ne ga wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala ba to don haka ko dai da ike hadisi ne amma ni dai abin da abubakar da umar da usman da ali suke akai na cewa ba za a sake alwala ba to akan shi zan tsaya jama'a kuna fahimtar matsalar nan da kyau asalin matsalar haka take akan cewa wanda ya ci naman raƙumi wajibi ya sake alwala to sai masu takalidanci da mazhaba malikiya da sauransu sai suka ce ai asalin matsalar da ta faru ana zaune ne an yi sallan magariba ana zaune wa'azi ake karatu ake ana wata ibada ko taro kafin sallar isha sai wani sahabi ya tusa sai annabi ya ga in aka zo sallar isha aka ce na tashi ka sake alwala ai an tona asirin shi a jama'a don haka wai sai annabi ya shiga cikin gida sai ya zo da naman raƙumi duk sai rabawa jama'ar da ke cikin masallaci ya ce duk wanda ya ci naman raƙumin nan to ya sake alwala to sai suka ce ashe kaga wannan alwala da annabi ya ce a sake ba wai asali haka hukuncin yake ba amma wata siyasa ce ta iya shugabancin jama'a don a rufa wancan asiri to don haka sai suka ce a ƙarƙashin wannan in mutum ya ci naman raƙumi ba zai sake alwala ba to wannan sababul wurud na wannan hadisin ƙarya ne ba shi da asali wannan kisa da aka kawo tatsuniyar banza ce ba ta da asali da ita da kukan jaki duk ɗaya ne jama'a mun gane wannan da kyau don haka hadisin yana nan a zahirin shi wanda ya ci naman raƙumi wajibi ne ya sake alwala to amma ishkalin rikicin da mai fiƙin sunna ya kawo wanda malam ya ce zai iya karkatar da masu raunin karatu da waɗanda suke bin mazhaba shine cewa to yanzu wannan hadisi in haka ne ya abubakar da umar da usman da ali ba su sani ba waɗanda manzon allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina ku bi sunnata ku bi sunna halifofi shiryayyu masu shiryawa ku rike ta gam to ya aka yi ba su sani ba to sai a bada ansa da cewa ai ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne abubakar da umar da usman da ali suka sani ba akwai abubuwa da dama waɗanda waɗannan khulafa'ur rashiduna har annabi ya rasu ba su san su ba ga misali kwaya ɗaya zan yi wanda yake da bukhari ya je ainihin ya ɗauki sahihul bukhari cikin kitabul wudu'i babin alwala kenan kitabun alwala littafin alwala da abubakar da umar da usman da ali da talha da sa'ad da sa'idu wato malamai shida ko bakwai daga cikin waɗannan malamai waɗanda suke goma 'yan aljanna ɗin nan har annabi ya rasu ba su san cewa in mutum ya sadu da mace bai yi maniyi ba matukar kan azzakari ya ɓuya cikin farji wanka ya waje ba ko ya yi maniyi ko bai maniyi ba sai bayan da annabi ya rasu sannan abubakar da umar da usman da ali da talha da sa'idu wajen su shida ko bakwai kaje ka karanta sahihul bukhari tare da sharhin fatuhul bari tare da muktasar nashi na muhammad nasiruddin albani sai ka ga an lissafo maka su gaba daya sai aka ce har bayan annabi ya rasu ana tambayar su ina hukuncin mutumin da ainihin ya sadu da matar shi ba tare da yayi maniyi ba suna ba da amsa akan cewa babu komai akan shi je wanke azzakarin shi kawai alwala ya je ya sallah ba wankan janaba akan shi yanzu gashi sahihan hadisai suna cikin bulugul marami kai nan kurkusa ma kai da kake ɗalibin ilimi gashi kai ka san su abubakar da umar da usman da aliyu da manya-manyan sahabbai ba su sani ba dan ka fi su ilimi dan ka fi su tsoron allah a shine ka samu damar da su ba su samu ba ita ce kai ga hadisan an buga maka a kwamfuta ne a littafi ne ga sunan ana ta karantar da kai sufa sai in kunnen ka ya ji in ka tafi fatauci ko jihadi ko kasuwanci ko wata harkar annabi ya faɗa baka ji ba fa to da wannan sai aka ce ashe dan abubakar da umar da usman da ali ba su san wannan hukuncin cewa naman raƙumi na warwar alwala ba wannan ba zai zama matsala ba sai dai ga waɗanda malam ya siffanta da cewa du'afa'ul ilmi masu raunin ilimi waɗanda ya siffanta da cewa muqallidatul mazahibi waɗanda suka makale wa mazhaba 'yan mazhaba ga su kashe su domin waɗannan sun kasu kashi biyu du'afa'ul ilmi waɗanda ake nufi jigari jigarin jahilai kenan su ba jahilai ba su kuma ba su kai ga malanta ba muqallida kuma mai yiwa malamai ne amma kalewa wata mazhaba da suka yi kwaya ɗaya ya makantar da basirarsu daga su ga gaskiya su bi don haka ko sun gani sai su sarrafar da ita don haka babu hujja a cikin cewa don abubakar da ainihin umar da usman da ali ba su sani ba bai zama hujja ba ga ƙarin misali ka karanta muwatta ta imam malik ka karanta sahihul bukhari duk a cikin kitabus salam babin da ke magana akan sallama da ladduba na musulunci sayyidina umar yana cikin shi abu musa al-ash'ari ya zo ya sallama ɗaya ba a amsa mai ba yayi ta biyu ba a amsa mai ba yayi ta uku ba a amsa mishi ba sai ya juya ya tafi ashe umar ya ji shi wani uzuri ya hana shi ya amsa ko kuma ya fito sai da abu musa ya juya ya tafiya shi sai ga umar ya fito sauran sahabbai suna zaune suna jira a kofar gidan umar sai umar ya ce ba yanzu na jin muryar abu musa al'ashari ba aka ce haka yake ran kai daɗe ya ce ina yake aka ce ai yayi sallama uku ya juya ya tafi sai ya ce aje a kira shi aka je aka kira shi kai me yasa daga yin sallama uku kuma ba za ka jira mu ba me yasa ka tafi sai ce saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda da ya sallama uku ba a amsa mai ba ba wani jawabi ya juya ya tafiya shi sai Umar ya ce wallahi ko ka je ka kawo min shaida akan manzon Allah ya faɗi wannan magana ko ko in na fara dukan ka sai ne raga-raga da bayanka Abu Musa al-Ashari ya ce aiki ya samu ina zuwa ranka ya dade ya je ya samu mutanen madina suna zaune dattawa da samari ana hira ne ana tattaunawa ya ce jama'an musulmi ku rufa min asiri na faɗi hadisi umar ya ce bai yadda ba sai na kawo shaida aka ce wani hadisi ne ya ce ai hadisin sallama kaza kaza wani dattijo ya ce haba da allah duk yaran anguwan nan ma sun sani manzon allah duk sun ji a bakin shi aka ce dan yaron nan abu sa'idin al-khudri tashi da allah kai kadai ma dan yaron nan ka isa je ka ba da shaida kawai sai ya taso abu sa'id al-khudri gashi nan dan saurayi dan karami ya zo ya ce na ji manzon Allah gaskiya ya faɗi haka sai Umar ya ce Allah sarki Umar yana can yana kasa kayan tireda yana kasa supermarket yana kasa kayan koli manzon Allah yana can yana faɗin hadisi har bai ji ba ma'ana ashe akwai hadisai da dama annabi ya faɗi abubakar bai san su ba Umar bai san su ba, Uthman bai san su ba, ainihin Ali da dama sahabbai ba su san su ba. Me yasa saboda ko ba su nan kamar yadda ka ji ya faɗa domin ya zo cikin hadisin Bukhari ai babu mau'izatin rajul ibnatahu li hali zawjiha. Imam Bukhari ya kawo Sayyidina Umar ya ce makaranta bai samun damar zuwa ma'ana Sayyidina Umar digirin shi ba full time yayi ba. Part time yayi. Sai ya tafi yau sai ainihin ya ɗibo karatu sai makwabcin shi sai jira musu a tafi shago a je kasuwa a nemo abinci in ya dawo gida sai ya biya wa makwabcin shi karatu sannan kuma shi kuma kashe gari sai umar ya tafi kasuwa makwabcin shi sai ya tafi makaranta ya ce da haka muka yi karatu ma'ana sahabban ashe haka suka kasu abdullahi dan umar jabiru aisha da makamantansu duk waɗannan digirin su full time suka yi amma su umar fa part time suka yi rabi da rabi aje ajiyo rabi da rabi da la'asar ne da yamma ne ashe a ƙarƙashin wannan dan an samu waɗannan khulafa'ur rashiduna ko an samu tarin sahabbai da dama ba su san wani hadisi ba wannan ba matsala ce da za ta sa a ce saboda ba su sani ba ya zama hujjar da ba za a aiki da shi ba don haka yana daga cikin ka'idojin da malam ya tabbata a cikin muqaddiman nan cewa dan ya zama duk duniya ba a san hadisi kaza ba dan ya zan duk duniya ba a taɓa samun labarin wanda ya aiki da hadisi kaza ba matukar shi hadisin an aza shi a bisa ka'idojin ilimi ya inganta Shi kenan sai a yi aiki da shi sai kawo misali ga sahabbai rikici ya faru a tsakaninsu aka rasa yadda za a warware matsalar sai wani ya ce ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bincika aka tabbatar ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ci gaba da aiki da shi sai al'imamin shafi'i da ya ruwaito shi wannan matsalar sai ya ce wannan ya nuna mana ashe hadisin annabi yana tabbata ne da ingancin shi ba da aikin wani ba ka a ce to wannan hadisin mun ji amma waye ya taba aiki da shi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake so ka gane manzo ne zuwa gare ni zuwa gare ka zuwa gare ki zuwa gare su zuwa waɗancan zuwa waɗannan zuwa kowa da kowa don haka duk sanda saƙon shi ya zo maka ba abin da ya shafe ka da cewa to wana fa yanzu idan mahaifinka ya aiko maka a ce babban ma'aikaci ne kai a kaduna ko abuja ko lagos ko port harcourt sai mahaifinka ya aiko maka wani ga sallah nan babba ta kusa a yi marmaza a aiko min da ragon suna sai zama a ragon layya sai zan a cikin 'ya'yan shi kai ne na bakwai ga wanka babban miloniya ko biloniya shin a ka'idar biyayya iyaye daidai ne ka ce a to an aika wa yayawa ne daidai ne ba daidai ba ne sai ka bi umarnin mahaifin nan naka kai tsaye haka al'amarin yake isan da hadisin manzon Allah ya zo maka kawai aiki ya rage ba ruwanka imamu na wane ya dauka imamu wane bai dauka ba imamu wane bai dauka ba tunda imamul a'imma shi ya faɗi sallallahu alaihi wasallama kenan hadisi ya zama wajibi sai a aiki da shi Allah ya ji kan al-imamu Shafi'i ya fi kowa maganganu masu yawa akan irin wannan matsalar al'imamu suyuti a cikin littafin miftahul janna ya ce wata rana imamu shafi'i yana karanta wani hadisi sai wani ɗalibi ya ce yanzu algafata malam wannan hadisi kafa jiyar da yake za ka iya aiki da shi imamu shafi'i ya ce kai ni ka ganni na fito daga coci da jan jami na ɗaura kwankwaso na da jan yadi fasto ne ni ko kwaɗan mishan ne ni hadisin annabi zaka ce in karanta wai kana tambaya ta yanzu zan iya aiki da wannan hadisin ya ce ai hadisin annabi wajibi ai aiki da shi haka matsalar nan take za mu zo mu same ta a cikin wannan littafi za a tattauna ta insha Allahu ta'ala Allah ya taimake mu ila hadde zuwa ƙarshen magana da mai fiqh sunna ya faɗi to yanzu kaga wannan maganar sai malam ya ce da na ga mai fiqh sunna ya kawo wannan magana cewa gaskiya hadisi ya tabbatar da an ci naman raƙumi za a sake alwala to amma matsalar ita ce yaya abubakar da umar da usman da ali ba su sani ba ya abin ya ɓoyi gare su malam muhammad nasiruddin albani sai ya ce faradattu alaihi bima yubtilu hadha al-ishkala min aslihi yace sai na tsaya ne mishi raddi da maganganu na ilimi waɗanda za su yi raga-raga da wannan rikici da ya kawo tun asalin matsalar na tumɓuko ta gaba ɗaya ne raga-raga da ita kama satarahu fi mahalli ya ce kamar yadda zaka ganta in Allah ya so an je daidai wurin da take dan haka fa kana min athari zalika anna al muallifa khada'a lil haqq sakamakon wannan raddin da ne wa sayyid sabiq mai fiqh sunna sai ya durkusa wa gaskiya ba wai ni ya bi ba ba albani ya bi ba a gaskiya ya gani sai ya durkusa wa gaskiya sai ya karbi wannan gyaran da aka mai jazahullahu khairan Allah ya mai sakamakon alkhairi wa hadhafa al ishkala sai ya share wannan rikici al maz'um wanda ya riya shi to amma walakin na lam yunawwih biman kana sababu fi zalika sai dai kuma shi mai fiqh sunna bai jinjina wa wanda ya zan shine sababin gyaran nan nashi ba hai malaman hadisi kanikawa kenan kaji ya karbi gyaran to amma da daga karshe kuma malam ya so a dan ce to amma Allah ya saka da to yanzu dai to ya karba to ya karba kenan to amma kuma lam yunawwih bai jinjina wanda ya zan shine sababin gyaran ba sai ce wa sammata misalun akhar ga kuma wani misalin can yanzu wannan samma matantaka ne ta anisi ne na sum sam muta'in samma amin samma can sammata to ta macen can wannan sai kaje kudancin zaria za ka ji ta akwai hausar da yake babu shakka mutanen kudancin zaria mun tabbatar da cewa ba hausa ba ne amma sun fi mu fasaha a wajenta sai ka ji an ce zalika wacananka wannan ko a karatun zaure sai ga ana bambancewa an kaje ka samu hausawa malamai gangaran haza sai a ce wannan zaka wancan to tilka waccan to sai kuma to zalika sai a ce wacananka to amma wannan hausan kai in islamiyya yanzu wallahi sa sa maka wacananka ban maka yi musu hausa kawai simple da za su gane shikenan don so ake a fahimta eh wasan mata misalin akhir ya ce ga kuma wata misalin can ni ma in yi zazzagancin sosai na kudu sai ce faƙadin taƙattuhu fi tasdirihi li hadisi a dini ilallahi alhanifiyati samha ya ce ga kuma wani misalin can misalin nan kuwa shine daban ya ce haƙiƙa na ci gyaran mai fiƙihu sunna da ya zo kawo hadisin da annabi yake cewa a dini ilallahi alhanifiyatu samha addinin da Allah ya fi so shine addinin da ya zama miƙaƙƙe wanda yake mai sauƙi shine addinin da Allah ya fi so to wannan hadisin da mai fiƙi sunna ya zo sai ya fara bi sigati tamrid ya kawo shi da siga da ke nuna mai rauni ne ita ce sigar ruwiya ko hokiya ko ƙila to wannan sigar da ya fara da ita to ya raunana hadisin kenan addalati ala da'afil hadith wanda irin wannan siga tana nuna raunin hadisin sai ce wa bayyantu annahu hasanun li ghairihi sai na bayyana mai fiqh sunna da shi da duk wani mai karatu cewa wannan hadisi fa bai kamata a ce mishi ainihin ruwaya ba domin hadisin ingantacce ne wanda yake in an hada shi da sauran wasu riwayoyi ma'ana abin da yake cewa anan shine wannan hadisi wanda ainihin al-habbu wannan hadisi da ainihin yake cewa a habbuddini ilallahi alhanifiyati samha hadisi ne wanda yake kyakkyawa in an haɗa hanyoyin shi da junansu to in ko aka ce ruwiya ko ƙila ko hukiya to ana nuna gaba ɗaya bai tabbata ba kenan sai ce to don haka sai na ci gyaran shi na nuna cewa wannan hadisi kyakkyawa ne in an haɗa shi da wasu hanyoyi wa alzamtuhu an ya ƙula bi zalika kuma na tirsasa mai fiƙihu sunna lallai sai ya faɗi haka ta iya yiwa ka ce a mutum yana da yancin ya rubutu a hadisi a a baka da yanci sai in ka koya sai kuma ka yi yadda yake in ba haka ba sai malaman hadisi su ce dole sai ka yi kaza in baka haka ba sai a yi maka raddi kuma a tona asirinka ba wai abu ne na son zuciya ba ka ce ai kowa yana da yancin ya je rubuta littafi ya aje a kasuwa a a ba kowa bane ba kowa ke da yanci ba yanzu kai da kaje ka karanta pharmacy ko kaje ka karanta physics ko chemistry ko biology ko engineering ko menene ka karanta shi kenan yanzu wani malami da ya je karanta arabiya yana da yancin ya je ya rubutu akan pharmacy ya rubuta abin da ya so sai ka ce a dole ba haka wannan formula take ba ga yadda take ga yadda take kaza ne kuma dole wannan ya daya faɗa ba haka ba nan da nan sai kai ma ka fito da pamphlet kana tona asirin shi kane mai raddi ko haka duk wanda zai rubutu a hadisi ya auna ya koya ne to ya zo yana a aikace sai a gane cewa eh ashe ya koya ne amma kana kaucewa ka'idar to sai an yi maka ilzami shi yasa ka ji ya ce wa alzamtuhu na lazimta mishi na tirsasa shi akan cewa ya faɗi yadda ainihin ya kamata ɗin kama satarahu fi safhati thamina wa thalathina kamar yadda zaka gani a shafi na 38 na ce lallai sai tabbatar da cewa wannan hadisi kyakkyawa ne ya kuma share waccan kalma da ya ce ruya fa'iza bihi ya ƙa'u fi khata'in jadidin da mai fiƙi sunna ya je madadin ya gyara wancan kuskuren ya tsaya a nan sai kuma ya afka wani sabon kuskuren huwa afhashu min alladhi qablahu min jihatin hamma ya fi kuskuren da ke kafin shi ta wata jihar zama muni wato in ka zauna gaban malaman hadisi in kai ba malamin hadisi bane ka rinka taka tsantsan za ka yi magana in ba haka ba kana faɗar magana in aka gyara maka to abin da ya kamata tsaya inda aka gyara maka in kai kokarin karambani da ka zallaha sai su ce a'a nan kuma da ka faɗa ka sake wata barnar faɗi yadda aka faɗa maka yadda ka san ɗan islamiyya in aka ce alhadisul awwal ka ce alhadisul awwal kar ka ce alhadisul wahid sai ce a'a akwai bambanci tsakanin awwal da wahid ba haka na ce ba tsayana daga wa suka gado wannan daga mai gidansu annabi sallallahu alaihi wasallama karanta cikin sahihul bukhari bara'u dan azib annabi ya zaunar da shi yana koya mishi addu'ar da ake in za a kwanta da daddare lafazin addu'ar sai ya ce ka ce amantu bi nabiyyika allazi arsalta nayi imani da annabinka da ka aiko da annabi ya gama biya mai addu'a sai ya ce yi maimaita in ji da ya zo maimaitawa sai ce amantu bi rasulika allazi arsalta sai ce ba ni son karambani ba ni son zangayi nabiyika na ce ka ce nabiyika ka tsaya a nan to haka malaman hadisi in aka ce maka wannan hadisi sahihun ala sharti muslim in ka je ka ce sahihun sai su ce a'a ka rage wa hadisin mu daraja ka karasa sahihun ala sharti muslim ba kai musu gwaninta sai yadda abin yake kawai to shi yasa abin da yake faruwa ake cewa malaman hadisi sun cika zafi ba zafi ba ne wato mutane ne suka tashi suka tsaya suka ɓata lokacinsu suka koyi abu sai wani da bai koya ba sai zo zai magana akan abin sai suka gyara mushi madadin ya karbi gyaran ya tsaya nan sai kuma ya shigo da wata kazallaha sai su ce a'a sai a ce to wai ku yaya kuke so a yi a'a kai tun farko aka ce maka alhadisul awwal da ka ce alhadisul awwal da ba a ci gyaran ka ba to amma da ka tashi sai ka ce yaya sai ka ce alhadisul ahad mun fahimci wannan haka misali kamar malamin larabci ne ya zo ya ce maka an ya kula sai ka zo ka ce an ya kulu sai ya ce a'a an ya kula sai ka ce to an ta kula sai ya ce to kaji kuma waye ce ka ce ta ka gani malamin larabci zai haƙura malamin larabci kenan da ke kara harshe balle wanda yake kara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta sayarwa alamin nubala al'imam shu'ba ibn hajjaj abul bastam ce mishi akai kai waɗannan manyan malamai da kake kiran sunansu kana tona asirinsu a masallatan juma'a a wurare kana cewa haramun ne a karɓi hadisi wurinsu makaryata ne bayan sun riga sun mutu baka tsoron ranar kiyama ku yi shari'a a gaban allah ya ce wallahi na shirya mu yi shari'a da wane na ce mai makaryaci don ya tabbata makaryaci da ina ji ina gani in bari a yi wa annabi karya ya ce wallahi ko a ina aka yi wa annabi karya sai na faɗa to sai aka ce to shi kenan kwamitin masallacin juma'a ya hana ka ba wa azira na juma'a sai ya ce khalas sai ya samu gawayi sai je kofar gidan shi malaman da aka kira su ne malaman kungiya su ne malaman masaba su ne malaman gwamnati suka zo suka yi wa'azi suka kawo tatsuniyoyi hadisan karya sai zo kofar gidan shi ana sauka masallacin juma'a sai rubuta waɗannan hadisan duk karya ne a kofar gidan shi bai je kofar gidan mai martabawa na ba ko mai darajawa ne ko a kofar gidan shi zai rubuta hadisi sai ce karya ne a kofar gidana ne ba kofar gidan wani ba kuma katanga gidanka kana da yanci to shi kenan faran nan sai abu yau malaman kungiya ne malaman mazhaba ne sai abu ya musu zafi sai suka tattaro jahilai aka tattaro jahilai aka ce a zo gidan shu'uba a yi jifa a yi ashar wane mutum dama jahili yana son ya ashar bai samu fas ba to balle malami ya ce ya yi matsala ta kare suka zo suka cika gidan shi da dutse da ya fito kawai sai murmushi ya sa jama'a aka share kawai shi ke haka al-imamu shu'uba ibn al-hajjaj to ka ji ɗazu mun gaya maka fa ka ji hanyar da ya biye karatu to kai kuma kana nan kayi naɗi kamar bindin kaza kawai ba inda kai karatu baka koyi komai ba sai ka ce kuma wai abin da ka faɗa akan matsalar da kai baka sani ba kuma wai dole abi ga wanda ya sani kuma sai a ce wai ba za abu nashi ba addinin musulunci ba demokuraɗiyya ba ne wancan kafiran mulkin na amerika shine demokuraɗiyya amma addinin musulunci tabbatar da gaskiya ne da ɗan ƙungiyarka da ba ɗan ƙungiyarka ba da ɗan ɗariƙarka da ba ɗan ɗariƙarka ba da ɗan mazhabarka da ba ɗan mazhabarka ba wanda duk ya faɗi gaskiya gaskiya gaskiya ce sai ka tabbatar da ita jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka madadin mai fiqhu sunna ya je ya gyara wancan kuskuren ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahabbu dini ila allah alhanifiyatu samha to da ya gyaran wannan kuma sai ya fada cikin wani kuskuren da ya fi wannan wa huwa annahu azahu li muslim karshe kuma sai ya ce rawahu muslim to waye ce kuma ka faɗa haka sai malam ya ce wala asla lahu indahu kuma hadisin gaba ɗaya ma bai da asali a cikin sahihu muslim to kun ga wannan barnar tafi waccan wa ma'a zalika sai malam ya ce amma tare da haka fa huwa dalilun ala annahu wa qafa ala naqdi kaga ai wannan dalili ne da ke nuna cewa mai fiqh sunna ya ainihin karanta wannan gyare-gyare da ne mishi iyahu fi hadha hadith game da wannan hadisi tun da gashi can ya gyara waccan matsalar ta ruwiya ya mai da ita kala yana nuna kenan ya karbi gyaran ko ya ce to kaga wannan ke nuna ashe ya karanta wa aurada wa arada an yi sahiha mawqifahu minhu kuma sai ya kokarin ya ingantar da matsayin shi game da hadisin fakana ma ra'aita sai kuma abin da ya faru kamar yadda ka gani ya faru madadin gyaran da aka yi mai da ya tsaya a nan hadisi kala rasulullahi to kawai kuma da ya ce kala rasulullahi ya gyara kuskuren da ya sai kuma karshe sai kuma ya ce rawahu muslim sai aka ce to kaga kuma wani ta'adi wanda kuma ya fi naɗa zu wal khulasa yanzu misali kamar wasu mutane ne fiye da shekara goma sha biyar a nan masallacin nan na daɗe ina karyata su ƙarar kasar na ɗauka har yanzu ma ina karyata su kowane ne ban rage ba wata shaidaniyar takarda ce ake yawo da ita wai yayin da muka ce musu ƙarya ne babu hadisin sakin hannu a sallah duk wanda ya ce akwai hadisin sakin hannu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah ingantacce kowaye ban rage ba ƙarya ike yi to wannan magana da muka faɗa da te musu zafi sai suka je sai suka tsaro isnadin ƙarya haddasa na wani haddasa na wani sai suka faɗi sunan malaman da yake dan islamiyya na mustalawul hadisi in ya gani sai ya tsine musu albarka domin kama a ce ne shehu dan hodiyo sai ya ce haddasana abubakar gumi shehu dan hodiyo ya ce abubakar gumi ya bashi hadisi jama'a kuna fahimta sai aka je aka tsaro isnadin ƙarya wai gashi manzon Allah kana ya kabidu ya daihi wa yursilu ya daihi a hayanan sai aka ce wai rawahu muslim wa hassanahu muslim ya ruwaito wannan hadisin ya ainihin kyautata sai na ce Allah ya tsine mai karya duka biyun duka karya ne isnadin da aka kawo karya ne cewa rawahu muslim karya ne kuma cikin sahihu muslim kakaf babu rawahu muslim wa hasanahu kakaf babu baina riwayatil masharika wal maghariba muslim yana da riwaya biyu akwai riwaya malaman mashriq mutanen ƙasa ainihin abin nan iraki ita ce al-imamu nawawi ya sharhi akanta kanta akwai riwayar malaman maghrib ita ce alqadi iyal ya sharhi a kanta haka al-imam al-qurtubi malamin qurtubi mai tafsiri duka babu wannan hadisin a ciki ƙarya ne to madadin da muka ce musu babu hadisin sakin hannu su haƙura su ji da waccan ƙaryar sai kuma aka ce rawahu muslim wa hassanahu to abinda kullum muke gaya wa jama'a shine wannan harka an baka koya baka haƙura ku 'yan kwamiti ku tara mai kuɗi ya je bakin kasuwa yana sai da albasa da tumatiri wallahi shine alheri in ba haka ba ta'adin da zai wa musulunci yana da yawa saboda batar da jama'a zai rinka yi kuma mutane ba su san cewa batar da su yake ba sai daga baya an je an yi karatu an zo za a ci gyaran shi sai abu ya zama alakakai saboda me za a ce babban malami ne rawanin shi in aka ɗaure ka da shi ba za ka motsa ba shi ya faɗi wannan magana ya za ka ce ƙarya ne والخلاصة مال محمد ناصر الدين الألباني يتي أتكيت دي لقد كنت آمل من المؤلف حفظه الله تعالى أن يستجيب لرغبتي يتي حقيقة nayi burin a ce wannan mawallafi mai fiqihu sunna Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare shi ya amsa wa buƙatan nan tawa da na kai mishi wadda aka nemi da in ainihin aika mishi da shi wa yuhaqqiqa raja'i alladhi awda'atuhu fi muqaddimati at-taba'ati al-ula na so kuma ya tabbatar da abin da ne fata wanda na tattara na zuba a bugun farko na wannan ainihin tamamul minna za mu zo mu karanta ta ita ce karatu na gaba insha Allah wa atla'atuhu alaiha qablaha sannan kuma na ainihin wato nuna mishi ita tun kafin ainihin wato bugun ma da ainihin wato akai na wannan littafin tun kafin a buga shi na nuna mishi ita kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa huwa abinda na neme shi yayi shine an yu'idan nazara fi ma kataba hatta al'an ya koma ya sake dudduba abubuwan da ya rubuta a fiqh sunna tun daga san da ya rubuta har zuwa yanzu ya koma ya nazari wa yusahhiha al-akhta allati tabayyanat lahu ya kuma gyara kurakuran da ya iya ganowa wa yatarayyasu fi isdari ajza'il kitabi al-ukhra yayi kokarin biyo sauran ainihin juza'ai na littafin waɗanda za su fito daga baya duk ya zama su ma sun biyo baya tare da gyare-gyaren ina fatan kun gane magana ya ce abin da na neme shi kenan ya je nazarin muƙaddiman nan tawa ya gyara abubuwan da ya gane cewa kurakurai ne sannan sai ya zama sauran juza'an da za su fito duk sai su fito a gyare kun ga ba wanda ma ya san an mai gyara da fa ƙarshen tamamu ba mu samu wannan tamamul minna ba domin asalin wannan tamamul minna albani ba ya tashi rubutawa ba ne yana karantar da ɗaliban shi ne sai yana yana ce musu wuri kaza yana karantar da ɗalibai fiqh sunna sai ce wuri kaza da ya ce kaza ba daidai ba ne wuri kaza da to har ya gama karantar da su fiqh sunna sai abin ya zan ɗaliban sai abin ya dame su to ala gafarta malam waɗannan gyare-gyare ina ma da ka tattara mana su guri ɗaya to sai ya tattara to ina ma da ka bayar a aikawa mai littafin shi ya gyara da kanshi sai ya ce daidai ne to da mai fiƙin sunna gyara da kanshi da bamu san wannan ba domin akwai gyare-gyare da malam muhammad nasiru dinar albani yau malamai da yawa waɗanda da ya aika musu suka karɓa suka gyara da kansu ba mu ji labarin ba mu san waɗannan gyare-gyaren ba sai labari kawai muka ji jama'a mun gane wannan da kyau sai ya ce kuntu arju zalika minhu na kasance haka nake ta fata daga mai fiƙin sunna walakin khabar raja'u ya ce sai dai kuma wannan abin da nake fata ya samu cikas ومضى الرجل في إصدار بقية الكتاب على النهج المنتقد sai wannan mutum ya zarce yana ta fito da ainihin sauran waɗannan littattafai ɗin ainihin wato alan nahajil muntaqad a bisa ainihin wannan manhaji a an riga an ci gyaran wannan tsarin da ya riga ya gabatar da wannan tafarkin to da a ce ya karbi gyaran da shi kenan to amma sai kawai sai ya ci gaba yana ta fitar da littafin haka allazi jara alaihi fil ajza fil ajza'il ula a irin tafarkin da ya gudana akai akan juz'an farko duna an yaltazima tilkal qawaid al ilmiya ba tare da ya lazimci waɗancan ka'idoji na ilimi ba allati kuntu arsaltuha ilaihi waɗanda na riga na aika mishi wa duna ayi ta'dilin ba tare da kuma kowane gyara ba au taghyirin ko kuma canji fi manhajihi game da tafarkin shi bai canza tafarkin shi ba bai kuma ainihin daidaita tafarkin nashi ba sai dai ya ci gaba da fitar da littafin haka wal ilmu kama huwa ma'arufun ina son dukkan mai saurare na da kallo na ya tsaya ya saurari wannan maganar da malam muhammad nasiruddin albani zai yi wallahi mu da ke rayuwa a yanzu bayan mutuwa albani muhammad nasiruddin wallahi sai mun fi cin moriyar wannan nasihar da zai faɗi domin shi ya rayu a wani zamani wanda waɗannan abubuwan da yake faɗi kaɗan ne za su zo suka tabbata amma mu a yanzu fa suna tabbata kullum to sai yake cewa wal ilmu kama huwa ma'aruf shi kuwa ilimi kamar yadda yake sanannen abu ne fi taqaddumin mustamirrin yana cikin ci gaba ne wanda yake mai zarcewa na yau da kullum kullum ilimi ci gaba yake la ya arifu lil jumudi ma'anan dan haka ilimin da ke ci gaba kullum to bai san daskarewa a wuri ɗaya ba ba wata ma'ana ga daskarewa duk ilimin da ya zan ƙara faɗaɗa shi ake ƙara bincike ake to kowa ya san babu wata ma'ana kai ka tsaya ka cure guri ɗaya sai ce domin wafi kulli yaumin a kowace rana tukhrijul matabi'u masadira ilmiyatan jadida maɗaba'o'i masu buga littattafai suna fito da littattafai waɗanda suke na ilimi waɗanda suke sababbin bugu lam takun ma'arufatan min qablu waɗanda da can ba a san su ba mimma yusa'idul bahithina almuhaqqiqina ala tahsini mu'allafatihim wa tanqihiha wanda waɗannan littattafai da ke fitowa kullun sababbi za su taimaka wa masu bincike waɗanda ke ƙoƙarin tantancewa da tace gaskiya game da kyautata littattafan da suka riga suka rubuta da kuma gyara su da tace su da tsabtace su wa taghdhiyatiha bi fawaida da kuma kosar da waɗannan littattafai da cika waɗannan littattafai da fa'idoji jadida waɗanda suke sababbi wa tahqiqatin lam takun mutayassara lil kathirina min qablu da kuma tabbatar da abubuwa waɗanda a da ba su zan sauƙaƙaƙu ba amma a yanzu sai su zama masu sauƙi Allah ya sa kai da kake saurare na ko kake kallo na ka fahimci wannan maganar da malam yake cewa abin da yake cewa shine a yadda ake rayuwa yanzu a cikin duniya ta ilimi ta ci gaba da haɓakar ilimi kullum waɗanda ke buga littattafai ƙoƙari suke su dubo tsofaffin littattafai waɗanda shekara dubu kaza shekara dubu shekara ɗari kaza da ta wuce an rubuta su ba a taɓa buga su ba ko kun san akwai littafin da tun da aka rubuta shi har yau bai taɓa ganin rana ba ko kun san akwai wannan kana zuwa umra ka shiga madina ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce a kai ka kismul makhtutat bangaren littattafai waɗanda har yanzu suna nan rubutun hannu za ka ga wani littafin ko sunan shi baka iya karanta don rubutu ne tun irin 'yan mazan jiya na da irin waɗannan littattafan kullum fito da su ake sai wani ya zauna yi aikin rubutawa da tace su sai a fito da su maganar da da ka ce ƙarya ne sai ka ga gata maganar da ka ce da gaskiya ce sai ka ga gata sai ka ga wata maganar kai kanka ka faɗa ne iya iliminka sai ka ga ashe ga wani dalili wanda kai da baka san da shi ba ya goyi bayanka ga maganar da yake a da kana musunta sai ka ganta to ashe a ƙarƙashin wannan mutumin da ya san irin wannan ka'idar me ya kamace shi shine kullum aka ce ka riga ka rubuta littafi to aikinka ne ka rinka dubawa a kasuwa kai ne library kai ne kaza ka ji sababbin littattafai sun iso kai ne kaza sai ka tattaro sannan kuma ka zo ka karanta menene ke bukatar gyara sai ka gyara a cikin littafinka yanzu misali kafin a buga littafin sayarwa alamin nubala an buga littafin sayarwa alamin nubala shekara fiye da goma da suka wuce to kafin a buga wannan littafi wajen shekara ɗari nawa da rubuta shi wajen shekara ɗari bakwai littafi ne da ke ɗauke da tarihin manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su har shekara ɗari bakwai na farkon musulunci akwai malaman da ba a san tarihinsu ban aka zo sai a ce wane majihul kana siyan sayarwa alamin nubala sai ka ga tarihin shi tiriyan tiriyan al'imamu zahabi ya kawo maka waye shi su waye malaman shi yaushe aka haifai ina ya karatu yaushe ya rasu kabarin shi ayo yana gari kaza to fitowar waɗannan littattafan sai suka sa ashe in dai da gaske kake to kana da rai kullun za ka rinka kana gyara littattafanka to amma abin mamaki ka je masallacin juma'a ka gani ranar juma'a ga masu littattafai sun kawo sun baza sai ka ga manyan malamai in suka zo sai dai kawai ya kada tarbin shi sai ya wuce ba abin da ya shafe shi wai su sun gama sanin ilimi ba abin da ke kansu sai tatsuniya da gizo da koki da gatanan gatanan an wuce da shirin su gaba ɗaya shirin bana ya wuce da nada an wuce da wannan gaba ɗaya to wallahi abin da nake cewa kun ga wannan magana da malam ya faɗa wallahi shi kanshi kaɗan ya ci moriyarta domin a lokacin muhammad nasiru dinar albani sanda ya rubuta sifatin salatu barin muku misalai guda biyu a wannan teburin na zauna na karanta muku muna karatun sifatis sala a tsohon bugu na sifatis sala akwai littafan da albani ya zo sai ce wannan littafin makhtuti ne manuscript ne rubutun hannu ne sai ce daga maktabatu zahiriya daga library na zahiriya wanda ke dimashku sham daga nan naje na kwafo daga library da ke masallacin annabi daga nan naje na kwafo daga library da ke jami'ar islamiyya daga nan naje na kwafo a kanta kaza kusurwa ta kaza bangare na kaza lissafi na kaza duk sai gaya maka har lissafin yadda suke na kanta sai ya gaya maka shi kenan sai ya zan bayan wajen shekara arba'in da gama rubuta littafin sifatin sala sai ga littattafai guda biyu waɗanda shi kanshi albani ya kwafo hadisan ne daga rubutun hannu sai ga su an buga su da ya zo sabon bugu a can ƙarshe sai ce waɗannan littattafan an buga misali kitabul masahif na al'imamu ibnu abi dawuda littafi ne akan tarihin tattarawa da rubuta wannan alkur'ani da ke hannun jama'a na taba zuwa muku da shi nan na nuna muku shi mujalladi guda ibnu abi dauda sanda albani ya ɗauko maganar da ya hujja da ita ya yi hujja da ita ne a rubutun hannu amma a sabon bugu na sifatu salati sai ya ce an buga wannan littafi tare da ta hakikin wani orientalist wani mustashiriki sai da na zo muku da wannan edition din muka sake gaba gaba gaba gaba da aka zo wajen hadisin ajinu dunkule hannu yayin tashi a bugun farko na sifatin sala ya je ya kwafo ne daga rubutun hannu a sabon bugu sai ya ce wannan littafin an buga shi a jami'a ta ummul qura yana nan tare da ta hakikin wane sai da na zo muku da shi shi ma kuka gani to yanzu bayan mutuwar muhammad nasiruddin al-albani a barera suka mai da na gaya muku yau shekara ɗaya da rabi sai gashi dab da rasuwar shi kuma ya rasu kenan sai ga littafin tarihu madinati dimashq na al'imamu ibnu asakir ya fito wanda har albani ya rubuta littafin sifatis sala in zai hujja da shi sai ya ce maka takarda ta kaza kashi na kaza fuska ta kaza wanda wannan ke nuna rubutun hannu ne sai ga wannan littafin a yanzu ya fito yana nan mujalladi saba'in ne tun daga na ɗaya har zuwa na saba'in to yanzu irin waɗannan ayyukan fa suna nan fa a yau in ka isa madina haka za ka je ka same su makka jidda masar ko ina kai ba nan ba madinan mu nan da ke kusa madinar kanawa kana zuwa kasuwar kurmi za ka je ka ga nan su alhaji muhuyi ne su barhama ne su wane ne koki ne sun yi odar littattafai ga sunan birjik yanzu misali wata guda da ya wuce alhaji abba koki ya yi min waya akwai mausu'atul ahadithil mawdu'a wadda ta fito mujalladi goma sha biyar an yo mana odar ta bata iso kasar ba tukuna ma'ana encyclopedia matattarar duk wani hadisi maudu'i ayyukan da muhammad nasiruddin albani yayi da ibn al-jauzi da su suyuti sai aka tattara sai ba da mujalladi goma sha biyar yanzu wannan ya zo an buga shi bai ma iso mana ba a waya aka gaya min cewa yana nan tafi shin yanzu a matsayinka na malami kai ne limamin juma'a kai ne akar makallahu kai ne shugaban kwamiti kai ne shugaban fatawa kai ne mufti kai ne alkalin alkalai kai ne dan malikin malamai shugaban kungiya duk allah ya saka da alheri da me kake shugabancin jama'a da karatun da ka karanta shekaru talatin da suka wuce muka tafi kano muna karatu fa sai kawai muka zo lokacin jarabawa wani babban malami ne a garin nan kowa ya san rawanin shi ya san shi aka zo ana jarabawa sai aka ba mu hadda adab baiti arba'in aka ce mu haddace sai zo ya same mu muna zaune muna hira ya ce ku yaya ba ku fara karatun ba ne sai muka ce mun haddace to dama karatun syllabus ba abin da shi kenan ba an ce maka jarabawa za a yi maka cikin baitukan nan ne sai muka bi dare sai muka haddace duka arba'in din duk ma inda ta faɗi shi kenan sai muka koma muka sa mirinda gaba muna hira muna cin biskit kawai sai zo ya same mu ku ba ku fara karatun ba ne muka ce mun haddace baitukan sai ce a'a to ai shi karatun ne ya rasa inda zai bullo ma'ana yanzu ma bai san ta ina zai kamo karatun ba tukuna kuma gobe da safe za a yi jarabawa karfe takwas sai ya ce wallahi rabban da ya buɗe littafi yau shekara goma sha takwas da ya ban makaranta sai na ce a kara makallau na ce amma a zariya in muka faɗa kuka soke sai a ce naku ne gaskiya tunda kuke karatu ku ne manyan malam ya ce shekarar shi goma sha takwas daga wannan lokacin tun da ya bar makaranta bai sake buɗe littafi ba sai da ya zo muna wannan karatun ya ce don haka yanzu ya rasa ta ina zai nazarin kuma a nan garin babban malami ne duk inda ake jin labarin malami a zariya ya kai har ya wuce sannan shine shugaban malaman arabiya gaba ɗaya a lokacin nan zariya shine eo education officer na arabiya amma ya ce shekara goma sha takwas bai buɗe littafi ya duba ba a waɗannan shekarun mu muna nan muna karatu ba yaban kan muke ba in muka ce kaza sai a je wurin su malam kunnan ka nawa albani ya ce kaza sai ce karya ne shikenan sai a ce ai malam ya ce karya ne saboda jahilai su ne cikon murhu wallahi abin da yake fa ai zai ji kasar din in karya ne kun san mu muna magana da dalili ne zai ji kasar din ai ba ma shakka mu faɗa ai gaskiya ce ko sai ya ce min ajili zalika to sakamakon haka fa inni lamma ra'aitu fiqh sunna yayin da naga littafin fiqh sunna jamidan hakaza haka yake a tsaye a wuri guda alamar sinina tsawon shekaru kama wa za'ahul mu'allif kamar yadda mawallafin shi ya rubuta shi qabla nahwi nisfi qarnin min zaman kwatankwacin rabin karni na ainihin wato zamani karni guda na zamani mai ake nufi da shi a nan shekara ɗari to sai ya ce kusan shekara hamsin tun da aka rubuta littafin haka yake ba wasu gyare-gyare da aka yi mishi ma'a takarruri tabi'ihi marratin wa marratin tare da cewa ana ta maimaita buga shi so da dama a buga a sake bugawa darul kutubul arabiya darul wane ne har ta kai kurunkus yanzu fa darul fikiri ce ke buga ma fiqh sunna kaga kun aka ce darul fikiri ita ta buga kaza abu ya gama karewa domin darul fikiri ita ce matsaba'a mafi lalacewar bugun littafi waɗanda ke biye da su a wajen lalacewa kafin su su ne darul kutubil ilmiya waɗanda ke biye da su su ne darul jil wajibi sai ka san wannan a cikin ilimin bincike malamai za a koya maka a ce maɗaba'a kaza tana da haɗari maɗaba'a kaza tana da haɗari maɗaba'a kaza tana da haɗari duk sai malamai sun zauna sun koya maka darul jil in suka buga littafi in ka je ka ɗauko da wani littafi mai nagartar bugu kamar bugun da na su isal babi da mustapha halabi na ƙasar masar in ka gwada sai ka ga kalmomi da dama sun faɗi don haka da malamai masu bincike suka yawaita raddi a kai nan da nan sai maɗaba sai ta bakin jini sai aka rufe ta ƙurƙus ta ta ta ƙare to sai ya zan darul kutubil ilmiya da kuma darul fikiri to darul kutubil ilmiya littattafansu sukan iso mana nan kaɗan su ma suna da haɗari wajen bugun littafi domin kawai za a je a buga littafi ne ba tare da kula ba wasu hadisan sun rikice wasu kalmomin su barkace to waɗanda suka fi su lalacewa su ne darul fikiri abin da kai ci kuma mafi yawancin littattafan da ake shigo mana da su ƙasar nan bugun darul fikiri ne to inda matsalar take shine ga malami ƙwararre mai bincike ba ruwan shi kowace irin taba'a zai iya ɗauka ya gyara da kanshi sannan ya karanta ya bincike a kai to amma abin takaicin shine darul fikiri ita ke buga mafi yawancin littattafan da ke zuwa ƙasar nan sai a wayi gari ɗaliban ilimi kawai sai je ɗauka yanzu bugunsu na ƙarshe da suka yi bulugul maram akwai hadisan annabi waɗanda suka rikice a ciki in ka haɗa da bugun farko akwai rikici a kai to yanzu wanne mataki ne za a ɗauka ashe dole ne a san waɗanne irin matsabe yanzu in ka tafi makka kana hawa dutse kana hayewa safa za ka ga bookshop darul bars mafi yawancin littattafansu darul kutubul ilmiya ke bugawa darul kutubul ilmiya dinnan da ke bugawa nan ake kawowa don haka littattafan suna da arha to baka ganin ɗaliban ilimi na shiga wurin sai dai kaga mutanen mu yan umara hajj makka madina suna wucewa su ne za su je kawai da ya je siyan littafi in ya je siye ma bai san sunan littafin ba sai ya ce kai wani littafi ne ko bulugu ne ko bulugu to irin waɗannan ne zaka ga suna shiga kawai suna siyo muku tsaraba amma haƙiƙanin waɗanda suka san littattafai to sai fa an tsaya an tantance wace maɗaba'a ce ta buga wane ne oto ɗin da ya edishin ɗin waye ta haƙiƙin shi mu haƙiƙin ƙwararre ne ko ko yan kasuwa ne darul fikiri da ta ga ana son ainihin littattafai waɗanda suke da ta haƙiƙi ita ma sai ta ɗibi malamai yan kabo kabo nan da nan sai ka ga ta haƙiƙuwa ne ta haƙiƙu kaza shi yasa aikin aiki ne jama'a wallahi azimi aikin aiki ne aikin nan yana da yawa jama'a aikin musulunci wallahi dole ne mu tattali waɗanda za su je su koya su zo su zauna dafa'an aikin da za su yi mana kenan amma rabi da rabi a ce musulunci sai dai 'yan kwana-kwana in gobara ta tashi a zo kashewa in ta kwanta kuma fa shi kenan kowa ya kauce to matsalolin da za su faru guguwa da sauransu fa in sun taso ruwan sama fa in ya taso ashe duk waɗannan matsalolin suna buƙatar a san su don a iya haƙƙaƙewa al'umma daidai Allah ya mana taimako a kai sai ce to gashi ana yawan buga ainihin fiqh sunna so da dama shine kamar yadda na gaya mana darul fikir ma sai suka zo suka buga da suka zo suka buga da suka ga yan Najeriya kawai basu damu da ka'ida ilimi ba ado suke so sai kaga an buga wani tambari stamp a baya dan da mutum ya ga an buga fiqh sunna a baya din nan yayi tambari sai ce kai wannan bugun yana da kyau saboda ya ji tozali to duk matar da ta sa tozali ce take da kyau sai ce badali ya ce to da naga ana ta bugawa a haka sai ce sai al'amari ya bayyana gare ni an u'idan nazara fi ma indi min tamamil minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna sai na sake komawa na sake duba na sake nazarin littafin tamamul minna da na riga nayi fana qahtuhu sai na tsaya na tace shi wa zittu fihi masaila idda na ƙara matsaloli da yawa a ciki wa fawaida jumma da fa'idoji masu ɗimbin yawa zakartu a hammaha fi matsala'i hadhihi kalima ya ce a farko farkon waɗannan kalmomi wannan muƙaddimar da nake na ambaci mafi yawancinsu shine inda ya faɗi lambobin can a can baya da ya ce 44 62 100 da kaza ɗin nan to ya ce sai ya ƙara waɗannan fa'idojin fakana zalika kulluhu min dawa'i i'adati tab'ihi ya ce to sakamakon haka wannan ya sa dole a sake dawowa a sake buga littafin wa nashirhi a yaɗa shi littafin tamamul minna alan nasi ga mutane fi saubihil jadid a cikin sabuwar rigar shi sa'ilan maula subhanahu wa ta'ala an yaji alahu wa sa'ira mu'allafati amalan saliha ya ce ni muhammad nasiruddin albani ina mai rubuta wannan littafi da wannan shimfiɗa ina tambayar ina roƙon allah maɗaukakin sarki wanda shine majibincin al'amarina sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi ya sanya wannan littafi nawa da sauran littattafai na da na rubuta su zama aiki ne mai nagarta wali wajihihi khalisan kuma ya zama wannan aiki ne wanda na fuskanci fuskar Allah da shi tsantsar Allah kaɗai na fuskanta wa Allah ya ja'ala li ahadin fihi shay'an kada Allah ya sanya kowa na da rabo a ciki me yake nufi ya zama Allah kaɗai newa ban yi dan in farantawa wani ko dan ɓata wani ba ba shirka ba riya ba sum'a a ciki ya zan kadai na yi aikin nan don Allah ne ya ce to ina roƙon Allah ya tabbatar min da haka wasu bahanaka Allahumma wa bihamdika sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙon gafararka ya Allah ina tuba ina komawa gare ka a ina malam muhammad nasiruddin albani ya rubuta wannan shimfiɗa sai ya ce amman a ƙasar jordan ita ce amman amman a zamun nan da can kamar shekaru 700 da suka wuce ana ce mata ƙa'idatul balqa ƙa'idatul balqa su kuma yanzu larabawa sai su ce mata amman turawa kuma sai su ce jordan an gane ko to ranar ɗaya ga watan rajab sanata samanin wa arba'a mi'a wa alif hijiriya hijira na da 1408 wato kwatankwacin shekaru goma sha hudu da suka wuce malam yi wannan mukaddima ma'ana albani yana kamar shekara goma sha biyu da rasuwa kenan yi wannan mukaddima sai ya ce kafin ya rasu kafin ya rasu da shekara goma sha biyu sai ya ce wakataba muhammad nasiruddin albani abu abdulrahman muhammad nasiruddin albani ya rubuta wannan shimfiɗa wanda ake wa alkunya baban abdulrahman to anan akwai wata kasan su malaman hadisi ba sa kwai sai da zakara su ba kajin agir bane malaman hadisi duk abin da kaga malaman hadisi yayi ka tsaya ka bi shi a tsanaki ba sa son ka zallaha yanzu kaga wannan wasu bahanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kafaratul majlis ce hadisi ya zo sahihi cikin sunanin nasa'i da abu dawuda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zauna wani wuri wuri ne na karatu ko na ibada ne ya zo tashi sai ya wannan addu'a za a ainihin wato aje mishi ita a wata takarda ranar kiyama sai a fito mishi da alherin ta gani wanda duk ya zauna hira aka yi maganganu ne aka yi abubuwa ne zai wannan sai a waye gari duk zunuban shi gaba ɗaya kafin ya tashi wurin hirar nan an kakkaɓe mishi su haka in mutum ya kama wani kwararo ya yi su to sai annabi ya ce ga mutumin da ya zauna ya ainihin yi wasu ibadoji ko wasu hirarraki ko ya kama wani kwararo ko wani street ka kama ko wani krisan ne ko wane ne ka shiga ka fita ba kai kafaratul majalisi ba manzon Allah ya ce sai an nuna maka wannan gurin blank sai an nuna maka wannan wurin dindim a kiyama to ba nan take ba sai kuma ka tashi a filin kiyama matsayin ku ɗaya da gawar jaki hadisai ne sahihai ka karanta littafin sunan nasa'i da sunan abi dauda da littafin amal al-yawm wal laila na al-imam an-nasa'i ka karanta littafin silsilatul ahadith sahiha ta malam muhammad nasir din al-albani kafaratul majlis kenan shi yasa darasi kai lecturer ne kai ko ko malami ne kai a aji makarantar boko kake karantarwa ko arabiya dan majalisar dokoki ne kake ko na tarayya ko sanad kowane ne in kai jawabi sai kai wasu bahanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika jama'an musulmi wallahi addinin musulunci sai an tashi an yi propagandan shi an yada shi ko ina ba za a ji kunya ba wai kai ne lecturer amma kana jin kunyar ka zo ka fara da innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu saboda physics za ka rantar ko mass com ko menene wai ka dalibai su maka dariya in baka yi ba makiyanka su sa zo su daga kalmar hallelujah a gaban ka ba yadda za ka yi ku je ku ga kotun ofuta mana waccan da take zama yanzu a abuja inda suke zama ana ainihin zama ana ana shari'ar mutane masu matsaloli kaza kaza kaza kaza kaza wani tsohon ma'aikaci lokacin mulkin abacha da aka zo da shi ta koya har waka coci sai da ya minti bakwai yana yi ya waka coci ya ihu ya ihu kuma sai dai tafi aka mishi sannan kuma daga cikin wakilan kotun har da reverend reverend father musamman sukutun da guda shugaban mishan jama'a musulmi mun gane wannan da kyau to wannan kalma waka taba din nan haka malaman hadisi suke yin ta ba wai kalma ce ta ra'ayinsu ba shi yasa su malaman hadisi hudubar juma'a ce hudubar idi ne jawabi ne za a yi abin da ka ji sun yi din nan ka bi a hankali ka tambaya me dalili ba su son galatsi ne in kai musu galatsi yanzu sai su maganin ka amma in ka bi a hankali sai a yi maka bayani shi yasa in hutuba za su fara ba su fara da hutubar kowa a duniya wal ulama il amilina wal a'immatul mujtahidina wannan dan fodiyo ne yake wannan sai su ce Allah ya saka da alheri dan fodiyo ku manyan waliyan Allah ne to ga ta annabawa ita zamu bi mun gane wannan da kyau ko haka in aka zo ƙarshe menene a karanto waccan aya ne a karanto nan ne a kamo nan ne su ko sai su ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika shikenan ka taba sai su ce manzo Allah ne ya ce ga hadisi ga hadisi ga hadisi to wannan kalmar wakataba a ƙarshen risala ne aka samu salaf suke yi ka je ka karanta littafin kitabu ma'rifatil awa'il akwai littafi da babban malamin hadisi ya rubuta al'imamu ibnu abi asu duk wata matsala sai ce waye ya fara ta a musulunci sai ce wane ne sai ce haddasana wani haddasana wani haddasana wani wane ne ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkon wasiƙa sai ce wane sai kawo maka da isnadi wane ne ya fara cewa wakata ba a ƙarshen risala sai ce wane sabanin conclusion da kuka saba yi a letter writing da wane ne da wane ne a ce a fara da main body a fara da wane da adireshi ai duk malaman sunna sai su ce a mu ga yadda zamu shi yasa har har sunna sai da ta shiga cikin wasiƙa wannan wasiƙa da kuke farawa diyasa duk wannan tsari ne na kafirai tsarin sunna sai a fara daga muhammad awwal adam zuwa ga ahmad muhammad haka ake yi a cikin tsarin wasiƙa wannan letter writing kuma sai ka je in kuna english grammar sai ka je ku yi musu amma sunna ne ta ce ana magana sunna ne yanzu ba a magana wata grammar mun gane wannan da kyau ko ku je ku karanta sahihul bukhari ku gani to shine nan nazo mana da littafin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari takhriji da ta'alikat na ainihin shi Muhammad Nasiruddin al-Albani albani ya zauna yana karantar da mata wannan littafi al-adabul mufrad yana yana karantar da su sai ce hadisi kaza bai inganta ba hadisi kaza to da ya gama aikin da ya gama karantar da su sai zauna ya ware waɗannan sahihai waɗannan da'ifai sai aka buga sahihul al-adab al-mufrad nan kuma da'iful adab al-mufrad riyal 55 ake sai da su in ka je kasar Saudi Arabia ana nan Daru Abubakar Siddiq su suka buga shi Daru Siddiq to ana nan kuma sai shi mai madaba'ar sai ya ga a zauna kuma a aje al'adabul mufrad din yadda yake sai a bayyana hukunce-hukuncen da shi malam muhammad nasiru dinin albani shi ne wannan da ke hannuna ka yi kokari ka mallake shi don in mun gama karatun wannan mukaddima ta tamamul minna shi kuma za a zo a ci gaba da karantarwa saboda ka ji al'adabu salafiyya ladubba na salaf yaya salaf suke sallama yaya suke kaza yaya suke kaza yaya suke kaza aikin nan aiki ne fa jama'a wallahi an ɗauko binni ba gammo ka san haka ba kano yake karin magana yace an ɗauko binnin kano ba gammo ai in kuka ce za ku bi salaf wallahi dole ku tashi ku karatu don su mutane ne masu aiki da dalili to duk abin da za ku kuma ku nemo dalili amma kawai a taba ku sai ku hau ashar wannan addinin yan iska ne yan tasha ga shi dai al-imam al-bukhari yace babu man kataba akhir al-kitabi assalamu alaikum wa rahmatullah wa kataba fulan ibn fulanin li ashrin baqina min ash-shahri ya ce babin da ke bayani akan wanda ya zo ƙarshen wasiƙa sai ya rubuta assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ba haza wasalam ba yadda muka gada iyaye da kakanni magana jari ce magana wace ce duk wannan magana jari ce amma nan sunna jari ba jari hujja ba magana jari ba gurgu sunna jari kaji ya ce gashi ina hujja sannan daga ƙarshe ka sa wane dan wane ya rubuta ana saura kaza ga watan kaza ko kuma kaza sai ce haddathana ibn abi maryama qala akhbarana ibn abi zinadi qala haddathani abi annahu akhadha hadhihi ar-risala min kharijat ibn zaid wa min kubara'i ali zaid bismillahir rahmanir rahim li abdullahi معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله kaji bukhari sai da ya kawo malaman shi daga ina daga ina sai ya ce ai malamin malamin shi mai suna ibnu abiz zinadi wanda malamin imamu malik ne to ibnu abiz zinadi ya ce ya karbo daga malamin shi baban shi kenan mai suna abu zinad ya ce babana ya bani labari cewa wannan wasiƙa da ka ganta wasiƙa ce ta kharijatu dan zaid sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin dattawan gidan dattawan zurriyar zaidu daga cikinsu na samo wannan wasiƙar ga abin da ke cikin wasiƙar bayan bismillahir rahmanir rahim sai ya ce li abdullahi wannan wasiƙa zuwa ga bawan allah shine mu'awiyar sarkin muminai daga ainihin zaidu dan sabit kun gani ko yanzu nan daga wane zuwa wane shine wancan da muka kawo ko hadisin bukhari a farkon kitabu badil wahayi sai kaga manzon Allah ya tashi sa a rubuta wasiƙa sai ya ce wasiƙa daga Muhammadu dan Abdullahi manzon Allah kuma bawan Allah zuwa ga Hirakal sarkin Romawa da makamantansu to nan kuma sai ya ce wannan wasiƙa zuwa ga wane daga ainihin wane shine Zaidu dan Sabit sai ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka da rahama Allah ya kai sarkin muminai fa inni ahmadu ilaika allaha alladhi la ilaha illa huwa ina miƙa godiyar Allah maɗaukakin sarki wadda nake yi zuwa gare ka Allah da ba abun bauta da gaskiya sai shi amma ba'adu to bayan haka har amma ba'adu tana da babi guda a cikin Bukhari tana da babi guda a nan cikin al'adabul mufrad dan ka san ba abin da za a yi da gadon gargajiya ane ne da dalili na ilimi kawai sai ce fa'in naka sa'alta ne an mirasil jaddi wal ikhwa ka tambaye ni game da hukuncin gadon kaka da kuma gadon ‘yan uwa yaya kaka za ta ci gado yaya ‘yan uwa za su ci gado sai ya ɗige-ɗige-ɗige fazakarar risala sai ya ambaci wasiƙar doguwar wasiƙa ce al'imamu tabarani ya rawaito ta a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir a cikin mujalladi na biyar shafi na 147 lamba hadisi na 4860 daidai da wannan isnadin nan wanda ainihin kake ji a yanzu al'imamu tabarani ya rawaito wasiƙa amma mu mahallin shahid ake so a kai ka gare shi sai ce wa nas'alullaha al-huda wal hifza wat tathabbuta fi amrina kullihi muna roƙon Allah shiriya da kiyayewa da tabbas game da dukkan al'amarinmu baki ɗaya wa na'udhu billahi an nadilla muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah kada ya sa mu ɓata au na jahala ko mu yi wauta au nu kallafa ma laisa lana bi ilmin ko kuma a aza mana abin da bamu da ilimin shi kada Allah ya ɗora mana abin da bamu sani ba والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته ya ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai sarkin muminai da rahama da albarka da gafara Allah wannan ya zo a cikin sunna ana iya ƙara wa magafiratuhu a wajen mayar da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka kusa ta'ala wannan ta'ala sa da ake bidi'a ne a wurin dan bai zo a cikin shari'a ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sallama ke kai kuma ka tashi sai ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu to wannan ya zo daga sahabi ibn umar a cikin hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin littafin al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani to nan ma ka ji gashi wani sahabi yana rubuta haka sai ce wa kataba wahaibun wahaibu ne ya rubuta wannan kaji asalin wannan kalmar da albani yayi يوم الخميس رانا الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان أنا سورا كوانا قوم شابي وطن أزمي يبتا سنة اثنين وأربعين شكرة أربعين دبيو باين هجرة to kaji dalili don haka wannan wakataba da zaka ga malaman hadisi in sun gama mukaddima ko sun gama kaza sai kaji an ce wakataba wane to kaji asalin tagata a cikin littafin al'adabul mufrad malam ya ce hasanul isnad wannan tana da kyakkyawan isnadi wannan riwaya sai ce in kana son ganin bayani dalla dalla ka je ka duba silsilatul ahadith da'ifa lamba hadisi na 5433 jama'ar musulmi kun ji wannan don haka insha Allah ta'ala anan za mu tsaya kuma sai karatu na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa